dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda yake jujjuya al'amura wanda ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarrabi bayinsa ya ga wane ne zai kyautata aiki a cikinsu mun shaida Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura shi ke juya yanayi wataran a koma zafi wataran a yi sanyi wataran a yi ruwa wataran a yi rashin ruwa wataran a ji daɗi wataran a ji wani abu saɓanin daɗi wataran a yi rashin lafiya wataran a ji sauƙi a samu lafiya wataran a samu wani abu na wadata wataran a samu takaitacce a cikin wadata Allah subhanahu wata'ala yana juya wannan al'amura bisa yaddarsa da sonsa da ganin damansa babu wanda ya isa masa karan tsaye ya yi abun da Allah ba shi yake nufi ba mun shaida lallai shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta a nai Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ne khatamun nabiyin wadda ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba ya umarci mutane da ayyukan alkhairi darensu da ranansu ya nawa'a wa mutane nau'o'i na alkhairi in sun yi wannan sun gama sai su faɗa wancan ba don komai ba don su samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama. mun shaida lalle ya isar da sakon Allah bai rage komai ba lalle shine fiyayyen halitta shugaban manzanni baki daya ya koyar da al'umma duk abin da zai zama alkhairi gare su ya umarce su da aiwatarwa duk abin da zai zama sharri gare su ya hane su lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai matukar kwadayin karbuwar aikinsa a gurin Allah subhanahu wataala sama da kowa tare da cewa Allah ya bashi garanti na komai da komai a cikin al'amuransa, ya koyi wannan daga gurin kakansa annabi Ibrahim salam wadda bai gushe ba yana roƙon Allah samun karɓan aikinsa cikin duk abin da Allah ya umarce shi da aiwatarwa. Tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta a Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka da zuwa ranar ƙarshe a yau huduban tana tunatar da mu ne kawai faɗin Allah subhanahu wata'ala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wannan ƙarshen aya ce bayan annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ya umarce shi lokacin da ya ziyarci matarsa Hajara bayan ta rasu ma yana ci gaba da ziyara tun daga ƙasar Sham zuwa Makka ya ziyarci ɗansa Annabi Ismail ya juya zai koma sai ga gurin ɗakin Ka'aba ga foundation na ɗakin Ka'aba amma ba ɗakin an gina shi ba ginin ya rugurguje amma ga iyakan ɗakin nan sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ce masa gayawa annabi Ibrahim ya gina wannan ɗakin kafin ya tafi. Daka annabi Ibrahim alaihissalam ya samu aiki kenan ba tafiya sai ya gama, umarni ne daga Allah kai tsaye mala'ika ya zo ya ce yi, sai nemi taimakon annabi Ismail ɗansa ya ce, Ko za ka taimaka mun wajen gina wannan ɗaki Allah ya umarce ni in gina. Shi kenan suka ci gaba da ɗauko duwatsu, sai annabi Ismail ya miƙa wa annabi Ibrahim dutse shi kuma annabi ibrahim mala'ika jibril ya ce masa dora anan sai ya dora sai shi kuma ya miko wani shi kuma ya karba shi kuma ya ce masa dora anan sai ya dora da haka da haka har aka yi gini da aka yi gini aka gama kasan dai na farko tukuna wanda ya ce a yi gini shine Allah dan sakon shine mala'ika jibrilu alaihi salam mai nuna ginin inda za a yi da yadda za a dora da yadda za a yi komai yadda injiniyoyi suke a nan bayan aka bayan sabeya ya gama sabeyin guri da waye da sauransu wannan ya zana wannan ya yi menene da sauran mai kula da shi to duk mala'ika jibrilu ne mai wannan ayyuka amma duk da haka da suka gama da umarnin Allah suka gina ba su ƙara ba ba su rage ba ginin ya kai tsayin da ake so har annabi ibrahim a.s. ya taka dutse ya hau don a nuna ma Allah ya yarda da aikin annabi Ibrahim alaihi salam sai ga dunduniyansa gurbinsu ya fito ila kiyami sa'a insha Allah ta'ala yana nan saboda Allah ya yarda a ce naman dunduniya ya iya lotsa dutse duk ƙarfin dutse don a nuna ma wannan gurbin ya tabbata ne inda aka taka aka yi abin da Allah ya ce a yi amma duk da aka da suka gaba suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah karba mana wannan aiki innaka antas samiul alim wannan yake nuna duk mu'mine in sun yi aiki na kwarai karshen aikin su kar su rinka yaudaruwa wani yace raka goma nake kullum a cikin ramadan wani yace haba bana bacci goma karshe gaba daya da naga dare haka nake ganin rana to karka yaudaru Allah ya sa an karba sai ka ce ya Allah karɓa mana wannan aiki wani kuma yawar ya ce a duk gidanmu bacci yake ni ɗaya ne a tsaye a to Allah ya karɓa shi ne matsala duk gidanku bacci yake kai ɗaya ne a farke amma Allah ya karɓa inda damuwar take kenan shi yasa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa da na san Allah ya karɓa mun sallah guda ɗaya da na yi fatan a ɗaure na kawai na huta sallah guda ɗaya ba saboda Allah ya ce inna ma ya taqabbalullahu minal muttaqin Allah yana karban aiki ne kawai daga gurin waɗanda suke kaunar ladan Allah in suna aiki kuma bisa haske daga gurin Allah suke yin aikin suna kaunar lada a gurin Allah suna kuma nisantan abin da Allah ya hana bisa haske daga gurin Allah suna kuma tsoron azabar Allah wannan shine ma'anar takawa Doka ya ku bayin Allah yanzu nan aka gama wata Ramadan cikin kwanakin da suka wuce ya kamata a yawaita addu'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kaga annabawan Allah annabi Ibrahim alaihi salam tare da aikin da yayi da umarnin Allah ya kuma yi aikin da dukkan itikani da kwarewa da jajircewa tare da nusarwa na mala'ika Jibrilu alaihi salam amma duk da haka suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim shi da ɗansa annabi Isma'il alaihi salam suna cewa ya Allah karba mana wannan aiki innaka antas samiul alim shi yasa magabata a cikin wannan al'umma in suka gama wata ramadan sukan yi wajen wata shida suna cewa Allah karbi wannan azumi da muka yi Allah karbi wannan ibada da muka yi wata shidan nan suna roƙon Allah Allah ya sa abun da suka yi a ramadan karbabbe ne ba sharholiya suke yi ba ba hayaniya suke yi ba ba raye-raye da kiɗe-kiɗe suke yi ba ba saɓon Allah suke ba bal suna neman Allah ya karbi aikin ne haka kuma bayan Allah a yanzu mu yi koyi da wannan al'amari wajen neman Allah ya karbi aikinmu, Rabbana taƙabbal minna innaka anta sami'ul alim. Kuma suka zaki cewa wa tubu alaina innaka anta tawwabur rahim. Ka duba fa aiki suka yi na umarnin Allah kuma gina ɗakin Ka'aba. Yanzu ko share ɗakin Ka'aba aka ce zo kai yau aka kira ka aka ce kana daga cikin masu share ɗakin Ka'aba ai ana kira shekara shekara a ce an gayyaci wani daga ƙasa guda an gayyaci mutane ƙalilan su je wanke ɗakin kaba amma an gaya ma su ma ganin su ake ba ƙananan mutane ba ne to ina ga wanda shi kuma ginawa ya yi mala'ika jibrilu aka aiko aka ce ka ce in ji Allah ku gina ɗakin nan amma da suka gina aikin gaba ɗayansa ibada ne da ɗauko dutsen da miƙawan da ajiyewan da ginawan gaba ɗaya duka aikin ibada ne amma sai suna cewa wa tuba alaina ya Allah ka yi mana tuba in mun yi abin da ba daidai ba cikin ginin nan ko mun yi jinkiri wajen ɗora dutsen ko kuma mun yi gaggawa wajen ɗora dutsen ya Allah yi mana tuba kan ranar tashin alkiyama ka kama mu da wannan kuma annabin Allah ne kuma khalilur rahman ne ɗansa kuma annabin Allah ne annabi Ismail ɗan annabin Allah jikan annabin Allah amma su ne suka yi wannan aikin da nusarwa ta mala'ika Jibrilu alaihi salam da umarni daga Allah subhanahu wataala amma suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam abun da yake razana dukkan magabata tun daga annabawan Allah shine yaya aikin karbabbe ne kai tsaye a gurin Allah annabawan Allah suna da garanti kai tsaye waɗanda suke salihan bayi suna kyautata zato ga Allah domin abu kaɗan ne zai rusa aikinka sai Allah ya kauce masa abu kaɗan kuma iblis ba ta inda baya shiga mana ba ta inda baya shiga sai ga iblis ya shigo maka ta nan sai ya shigo maka ta can iblis zai iya zuwa ya sa ka ka yi sadakan naira dubu ɗari ga wasu kuma sun yi noma a gonanka kuɗinsu dubu ashirin ba ka ba su ba ka yi sadakan dubu ɗari saboda kan ramadan ya wuce ga dubu ashirin ɗin mai haƙƙi zai je ciyar da iyalansa baka biya shi ba iblis yana ce ma ila aikin lada sadaka kawai ramadan kar ya wuce ga mai dubu ashirin kuma haƙƙinsa ne wannan wajibi ne kaga da wancan wajibin da wannan abun da kai na nafila amma iblis sai rinka raya ma wannan abu har cikin alkhairi sai iblis ya rudi mutu haka irin wannan kurakuran dole a nemi Allah ya yafe mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim don haka ya ku bayin Allah mu yawaita neman karban aiki daga Allah subhanahu wataala ko sallah kai ko nafila kai ko sadaka kai kana cikin tafiya sai kai sadaka to ka rinka tafiya kana ta ya Allah ka sa wannan sadaka karbabbiya ce a gurinka domin sadakan naira biyar in kai sa'a Allah ya karba to kai kam kawai ka jefa ka tafi naira biyar in Allah ya karba ka jefa ka tafi domin ba a gurin kowa Allah ke karba ba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to sai in Allah ya baka dace ne zaka iya yin sadaka da tayyib sannan tsayib kuma ya karba shine Allah subhanahu wata'ala to shi yasa ya ku bayin Allah muna da bukatan yawaita addu'a ba sharholiya da rudani ba ko me muka gabatar na alkhairi mu nemi Allah subhanahu wata'ala ya karba Allah ya samu dace Allah ya sa abin da aka yi na azumin watan Ramadan Allah ya sa karbabbe ne a gurin Allah dukkan ayyukan alkhairi da bayin Allah suka rinka yi an ciyar da abinci an yi sadakan abinci bayin Allah sun yi kokari an yi salloli an yi tahajjud an yi tarawihi an yi karatun qur'ani an yi khatam an yi saukan ƙura'ani kala kala a wato masallatai daban-daban Allah ya sa karɓaɓe ne a gurin Allah an yi tafsirai an yi abubuwa ba abin da ba a yi na daidai gwargwadon abin da mutane za su iya yi ba maza da mata an taimaka wa marayu an yi abu ba abin da ba a yi ba taron wa'azi taron karatu an yi amma shin Allah ya karɓa to shine mu dage da addu'a Allah ya sa karɓaɓe ne a gurin Allah sannan kuma muna cikin watan shawwal ne wasu sun fara azumin watan shawwal wasu ma sun kusan gamawa waɗanda ba su fara ba irin mu to a fara niyya shiryawa a shirya niyya cewa ana so a yi azumi shida a cikin wannan wata kafin ya fita karka rinka cewa saufa yawa insha Allah zan yi dai yau nawa ne ga wata sai a ce ma a yau biyar ne kawai ce oh biyar ne a da saura nawa ne ga wata ce goma ne oh a wajen ashirin ya saura ba damuwa can an juma nawa ne ga wata sha uku aha akwai saura can an juma nawa ne ga wata ashirin a wata ya fara tafiya amma insha Allah tun da akwai sati kawai na fara zan jera sai ana cewa nawa ne ga wata ana cewa ashirin da hudu yau ko ashirin da uku ga zazzabi kuma ga tafiya ta zo maka kaga ba da kayya ga zazzabi watakila wanda ba zai yiwu ba sannan ko kuma wata tafiya ta bijiro ko kuma wani ɗawainiya ya kula kuma ka riga ka kure watan da ɗaɗɗaya kake yi ma kai kwana biyar kai ɗaya kai kwana biyar kai ɗaya watakila da ka gama amma sai ka takura sai da ka zo can kuma sai ga wani uzuri in mata ne sai ga wani uzuri ya zo wanda zai hana su yin azumi da can ba su yi ba a farko don haka a ji tsoron Allah a yi ƙoƙari annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi ingantacce gare shi ma'anan hadisin cewa wanda ya azumci wata ramadan ya bi shi da azumin kwana shida a cikin shawwal to an ba shi cikakken azumin kwanakin shekara saboda falala na Allah subhanahu wataala falala na Allah subhanahu wataala a baka salari irin in advance din nan kuma a ce an yafe maka kaga wannan ma'aikacin ya ji wannan labarin kafin yanzu yanzu wani fadin wannan kawai da aka yi sai Allah ya san abin da ya ji na dadi Allah ya sauke to haka muke saboda haka balle yin tsohon ma'aikaci ne ba sabo sabo ba don ya fi kowa sanin yadda abun yake saboda haka Allah ya samu dace ya ku bayan Allah ayi amfani da wannan dama na wannan wata musamman kwanaki shida kadai a azumta a cikin wannan wata don a cika mana gurbin kwanaki na shekara gaba daya kwana 60 za a baka kyauta dalilin kwana shida Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah sa ayyukan mu karbabu ne a gurin Allah subhanahu wataala masu kuɗi da sauran masu ƙoƙari da duk wanda suka yi ayyukan alkhairi ciyarwa tufatarwa ayyuka na gabbai ibada salloli da sauransu Allah sa mana a mizanin hasanat innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بقوله تبارك وتعالى في نهاية آية من آيات سورة البقرة في قول إبراهيم كما حكاه الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل حيث قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله ها نهن انتهينا من شهر رمضان وها نهن في شهر شوال وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نصوم ستة أيام فقط من هذا الشهر يعني من بداية الشهر إلى نهايته فليختر كل واحد منا على مشيئته أن يصوم ستة أيام فقط لا يلزم أن تصومه أن تصومها متتالية لا يجوز لك أن تصومها يوما ثم تستريها ثم تصوم يوما ثم يوما بعد ذلك أو بعد أيام ثم يوما بعد أيام وهكذا حتى تصوم ستة أيام تكملة لأيام السنة تكملة لأيام السنة كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله عباد الله وصلوا الله القبول فيما قدمتم في شهركم الماضي شهر رمضان كثير من الناس قدموا الصدقات وقدموا العبادات من التراويح والتهجد والتفاسير وتلاوة القرآن وغيرها من الأمور فل فل فل فلنحاول أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونلح بالدعاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم وأعاده علينا سنينا بعد سنين أزمنة مديدة وسنينا عديدة إنه على كل شيء قدير عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم تقبل منا ما قدمنا في شهر رمضان اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا واجعلها في ميزان حسناتنا إنك على كل شيء قدير ولا تردنا إلى أنفسنا أذلة صاغرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ لنا بيوتنا واحفظ لنا بلادنا واحفظ لنا بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا في ولاية غومبي وولاة أمورنا يا رب العالمين وأصلح أئمتنا وأيد بالحق يا رب العالمين إمامنا وولي أمرنا وألبسه لباس الصحة والعافية ورده إلينا آمنا سالما مطمئنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا يا رب العالمين ولأئمتنا ولأساتذتنا وعلمائنا ومشائخنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر